إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 23 ga watan shawar hijiran mako sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 a wannan masallaci mai albarka masjid Umar bin Khattab wanda yake a anguwar Karkada a ci gaba da karatun littafin a tajiri da sarih li hadithil jami'in sahih littafin da babban malamin Sheikhul Islam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Azabiri ya rubuta wanda an ayyace hijira tana da shekara 813 ya rasu 813 iya daga malamai waɗanda suka rayu a ƙarni na tara cikin yaɗa ilimi da kuma isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala. Littahi ne wanda ya ikhtisarin shi daga littahi na Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari. Allah ya ci kansu da rahama su duka Ubangiji ya mana albarka ya amfanar da mu cikin duk abin da za mu karanta Allah sanya ilimi ne wanda zai zama to hujja a gare mu ba hujja a kanmu ga yaran bar'alimi za mu tashi hadisi na 285 wanda yake karkashin tarjama babe wanda imam al-bukhari ya a asalin al-jami' sahih shine babu kansil masjidi wal tiqat al-khirati wal qada wal idan babu kansil masjidi na akwai ƙajewa ashirin da uku ashirin da uku kansil masjidi sharewa masallaci wasu ɗatsil firabi da kuma tsintsincewa tsumokare da kuma ragga ko kuma hakukuwa kamar irin ledodi wasu guntattakin ababe warƙaza da kuma datti ƙazamta wani idani da kuma hakukuwa waɗannan abin da imamul bukari ya kansil masjidi wasu ratsa da firafi wani ƙaza wani idan a hanyoyin hadisin dukkan zaka bi zaka ga an yi amfani da waɗannan alfasu shi yasa sai ya game su duka a tarjama wannan babin ma'ana masallaci dai ana so a nisanta mai dukkanin wani abu wanda yake tsalte ne ya zamanto masallaci ya yi gidaddajinmu zamantarwa a tsabtace a gyare ya zamanto kenan a share sumul kagal Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ahidina ila ibrahima wa isma'il an tahira baiti lil ta'ifina wal 'akifina war ruk'i sujud annabi ibrahim annabi isma'il dukkansu mun riƙe alƙawari da su mun umarce su cewa su tsarkake ɗakin Allah masallaci. Shekul Islam bin Taimiyya Allah ya tsaye da rama shi yasa ce yan bagi an tusani masjid hatta anil qada. Lalle ya kamata a kare masallaci a kiyaye shi hatta da irin kwamsa haka da mutum zai yi kokarin ya hudda to kare ya sake yadda a masallaci ko mutum ya kwankwara hanci misali ko kuma balantana irin su hudda farci balantana sarcewa gashi duka wannan ya kamata a nisanta masallaci daga duk abin da yake bai dace ba shi yasa hanafiya su suna ga cewa babu laihi kyautata masallaci da kashe mushi kuɗi da yi mushi shahe suka ce saboda mutane kar ya zamanto suna ga gidajensu da suka gyara yahi masallatai wannan sai bayan su yi safa-safa da masallaci suka ce lokacin da ya zama ana ƙawata gidaje a lokacin sai bukata ta bayu kuma nan ne kyautata masallatayya to duk ana sa a kiyaye masallaci daga waɗannan kuma yana daga ibada mafi girma saboda ta'azim ne na sha'airillah wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub wa man yu'azzim hurumatullahi fa huwa khairul lahu inda rabbih an abi hurairah radiyallahu anhu anna rajulan aswada imra'atan sawda'a kana yaqumu al-masjida فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات قال أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبري أو قال على قبرها فأتى قبره فصلى عليه daga sayyidina Abu Hurairah Allah kare da gare shi anna rajulan aswada wani matashi wanda yake bakar fata aw imra'atin sauda'a ko kuma wata mata wadda take bakar fata sifanta mutum da sifar shi a lokacin da za a bada labari bangaren ilimi ko kuma hadisi ko kuma bangaren shaida wannan ba a lissafa shi a matsayin abin da ya shafi wariya na launin fata ko kuma nuna kabilanci ko na makamuci haka nan sannan ba a lissafa shi a matsayin at-tanabudu bil alqabi kaman misali al-a'raju kaman misali al-ahwalu irin waɗannan kenan duka da ake sifanta ruwa ba a wannan in saboda babi ne na ba da shaida da kuma kwatamce to a wannan babin kaga ba wai an yi bane don aibanta mutumin da surar da Allah subhanahu wata'ala ya halice shi kane kummul masjida ya kasance kummul masjida yana sharewa masallaci kaga nan da ya kawo sabani aswa da umratul sauda sai ce kane kummul masjida ma'ana nuni akan mi rinjayar da cewa namiji ne ya zo a wata ruwaya din ma kenan da haka famata sai zamanto ya mutu ko kuma ya zamanto a kadiyar tana iya faruwa kenan abu biyu ne ko dai ya zamanto ita ma waccan mutum ya faru ko kuma shi ma wannan matashi ya faru ya faru fasalan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai tambaya dangane da wannan matashi mai share masallaci ko kuma wannan mata wadda take kula da masallaci sun yi duba da cewa manzon sallallahu alaihi wasallam yana kailula kar ya zamanto sun takura shi yana azumi sannan kuma yana kailula kai suka yi gudun yanan kai zama da akwai takurawa faƙalu mata nan gurin sayyidina abu huraira sayyidina abubakar shine ba da wannan amsa din fa qalu mata saboda haka sayyidina abubakar sai ce ai mutumin ya rasu ala yace afala kuntum azantum ni mi yara ko kin ku zaman to kun sanar da ni dalluni ala qabri ku nuna mu inda kabarin shi aw qala qabri fa ta qabarahu fa salla alai sai zo kabarin shi sai mai sallah gurin kabarin shi wannan ya nuna matsayin sharan masallaci yanda mai kula da masallaci ya samu wannan karama saboda dalilin shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan makabarta da ta kasance makara take da duhu amma Allah subhanahu wataala mai haskaka ta ne sababin sallar da ya zaman to nayi duk da ceto ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema ma wannan sababin wannan hasu ma ya zaman to sun samu rangwame kaga ashe alkhairi ne bayan Allah masu hidimar addinin Allah a same su a cikin ku ya kamata duk inda Allah ya taimake ka ko a ‘yan uwanka ko a ‘yan angoku ko a ‘yan garinku aka samu wani mai baiwa ta addinin Allah to ku ɗin abin alfahari ne gare shi addini bai raba da da Allah ma wani baiwa Allah mai kaza ya kare ka jin haushi a a samun irin wannan ana lissawa shi a matsayin ɗaukaka ne na garo ɗaukaka ne na ango ɗaukaka ne na kaza aka samu wannan shi yasa za mu ga sahabbai ya ka zo sai tambaya shin ku ne kabila kaza ku ne wanda cikin ku da akwai wani ka dauki yanda qabailul arab suke samun saukaka sababin waɗansu iyan da kabilan suka fita yanzu misali kabila nawa ce daga kabilun laraba in ba don waɗansu malamai ba waɗanda aka samu gagga gagga a ciki babu yanda za a yi ta sauki ya ka ce ma muhammad ibn isma'il ibn al-bukhari kaga Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari ka gani al-ju'u fi maulahu al-ju'u fi maulahu kaga hatta da ma wai an samu intisabi na zuwa ga kabila to in malamin yana dangantuwa zuwa ga ita wannan kabila din ko kuma wannan yankin aka ce ma al-marwazi kai tsaye malaman da ake ma su zuwa ga al-marwazi malamai nawa in ba dan su wannan malaman ba zaka san shi garin na marwa ba zaka san shi ba kaga kenan saboda an samu su malamai da suke nasarta kansu zuwa ga garin ko kuma zuwa ga mai kabila din abu huraira addausi ka gani to wannan sai ɗaukaka ita kabila din ashe a gidanku a ce an samu wani malami a unguwarku an samu wani malami a fami ɗin ku a samu wani malami ya haskaka da haskaka ta addini to kaka kun samu ɗaukaka zai zama to an sane ku dalilin wannan shine za mu ga hatta da yau ma kaga malamai waɗanda suke masu yawa sai a ce ma abubakar gera argungu ka gani sai a ce maka wani duka malaman ana nasarta su zuwa ga garuruwan da suka fito ka gani to yanzu dalilin tsaye garin nasa ya zama to ya samu ashe kaga ba karamin alkhairi bane ya zama to an samu irin wannan to balle wanda suka yi fice da haka sai zaman to makwabtakarsu da wannan bawan Allah ya jayo musu wannan shi yasa makwabtaka ta mutumin da aka binne da waɗanda suke bayan Allah a ce ga makarancin Qur'ani an samu gawaki malamai suka ce a sa maharracin Qur'anin ya zama shine gaba in za a jera wannan din sai a sa shine gaba sai a biyo bayan duka mai duka sai a biyo bayan sura din ka gani to irin wannan kenan ni'ima ce ba karaman ni'ima ba yana nuna mana wannan hadisi fadla na hidima wa sha'ayar na dinin Allah musamman masallaci yanda yake samar ma mutum wannan sannan ya halitta a je kabarin mutum a yi mishi sallah ya halitta a je kabarin mutum a yi mishi sallah kamar yadda waɗansu a imatul mazalikin kenan suna gaba sa ya kan baka dole hadisi hujja ne a kansu kai ne kuka yi tawaga kun zo ku dan ku halarci jana'iza ta mutum da kuka zo ki ne an bin kuma an taho da malamai da kaza duk tawaga ce guda kawai sai ku je kun makwantai sai ku ne sallah kabarin shi kenan ba ne ba ya ajiye gawa ba ana ta jiran ku saboda asra'ul bil janaza ai gaggawa da gawa amma ana ga wasu tawaga ne shikenan suka zo sai su je sai su yi mishi dogaro da wannan hadisi din a kitabul janaiz bukhari ya fitar da babu salatu al qabr ba'da ma yudfan ana iya ma mutun sallah kabari bayan an binne a masajid babu al khadami lil masjid yi ma masallaci hidima ga irin kenan alherin da yake samar ma bawa babu tarihi tijaratul khamr fil masjid baban da zai mana babu tarihi tijaratul khamr fil masjid babin da zai yi bayanin zai bayyana mana bayani na haramcin tijaratul khamr kasuwanci na giya fil masjid yana babu bayani tahrimu tijaratul khamr baban da zai bayyana haramcin cinikayya ta giya fil masjid a masallaci shi baban zai nuna mana kenan zai mana bayanin haramcin tijaratul khamr fil masjid ana aisha رضي الله عنها قالت لما أنزلت الآية معنا بيان تحريم تجارة الخمر بيّن haramcin kenan baban zai bayanin kenan baban zai nuna bayani na haramcin sai da biya a masallaci bayyana haramcin haram a cikin masallaci wannan bai zamantawa na kasu ga masallaci misali yin bayani akan haramcin kasuwancin giya a masallaci wannan ba laifi bane ai kawai bayani aka yi cewa sai da giya haram to dan an kama sunan giya a masallaci dan an yi bayani akan haramcin zina dan an yi bayani akan haramcin riba dan an ambaci waɗansu ababe miyagun ababe a masallaci to hakaitawa maganganu na kafirci ko wasu maganganun da suke da alaka da fasikanci hikayar wannan hikayar akan haramcinsu a masallaci ba laifi ba ne ba saboda ai labari ake ba da ce Allah ya haramta wannan abuwa inda ba a ba da labarin ba ka ai ba za a sani wannan ba to saboda haka ba laifi ba ne kenan a yi bayanin haramcin cewa haramun ne musulmi ya sai da giya to wannan bayanin a masallaci ba laifi ba ne don ana kama sunayen abubuwan da suke kaba'i abubuwan da suke batsa ko kuma abubuwan da suke gurɓatattu عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا دعك سبقر آية آيوي من سورة البقرة واندس كي بياني أكا هرم الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد سيما جيو تمسلاتي فقرأهن على الناس سيكرن تاما متاني أجل مسلاتي كاغانا غرم halaccin kenan mai bayani akan haramcin gurɓatattun ababe a cikin masallaci shi yasa sai ya huto cikin masallaci sai aka bayyana ma mutane cewa lalle Allah subhanahu wataala ya haramta riba saboda haka wannan bayanin da aka ambata waɗannan ababe na haram a cikin masallaci wannan bai zamantawa kenan an furta maganganun da ba su dace ba to amma in dai ba dan bayanin haramcin su bane ku zo mu cikin masallaci a zamna ana ambata maganganu na batsa wasu maganganu marasa kyau wasu maganganu wannan kuma wajibi ne a nisanta masallaci daga wannan kar a samu mutum yana cikin masallaci yayi zaki yana cikin masallaci yayi giba masallaci annamimanci masallaci duk wasu khaba'is na maganganu to wajibi ne a nisanta su daga masallaci wajibi ne zama wanda zai shiga masallaci a salo na shi babu waka to amma musibar da muka samu kanmu sai ka samu ce a masallaci karaurawar da a igilis sai ka je ta a masallaci ko dai an kawo a mantin ansa ko kuma a cikin waya kaga an kira wayan mutum waƙoƙin da a gidan giya ake yin su sai ga su kuma aina a masallaci waƙar da ake yin ta a coci sai ga ta aina a masallaci waƙoƙin da babu yadda za ka sanar a gaba wani ya je su a masallaci kaga wani yana daga kusakuran matasa wani kuma za ka ga hatta da ma wasu daga latijawa sai ka ji kawai an yi kira a wayar shi kawai sai ka ji waka sarkin barayi to ka ɗauki misali an yi wannan kin kai kuma a wannan kin an ji wani waka wanda take kaga wanda inda aka saba ana yin ta gurare ne wanda ba su dace ba to wannan duka lalle wajibi ne mu nisanta masallatai da dukkanin wani munanan maganganu munanan ayyuka gurɓatattun maganganu da ayyuka sun harrama tijarat al-khamr sannan kuma harrama tijarat al-khamr sai bayyana haramcin sayar da dukkanin kayan maye saboda masallaci kaga mai wa'azi ko mai isar da sako yana buƙatar taron jama'a da gayyar jama'a to babu gurin da yake hada al'umma irin kaga masallaci guri ne wanda mutane sun zo da nutsuwa da wannan tare da su to shi yasa da an sa Usman Alaihi Wasallam sai zo kenan masallaci sai a karantar da al'umma wannan kenan sai aka bayyana haramcin sai da dukkanin wani abin da yake bugarwa wannan hadisi Imam Bukhari ya maimaita shi a kitabul biyu babu akil riba wa shahida wa katiba da kuma tahrimu tijara fil khamri cinikayya na dukkanin wani kayan maye sai ka dora kuma bayan kayan maye abubuwan da suke mukaddirat waɗanda suke gurɓata hankali kenan abin da za a sha ya bugar haramun ne in ku har an hana sai da abin da za a sha ya fitar da mutum daga hankalin shi min babu aula abin da za a sha ya kashe mutum ka gani abin da za a sha ya ɓata hankalin duk gaba ɗaya kaga shi wancan zai fitar da mutum daga ayyacin shi ne wani lokaci shi kuma sauran waɗancan ba za su sa su ba to amma me za su su kuma za su haukatar da mutum ne duka to kaga su waɗannan sun yi nuni sama da abin da zai sa ma mutum maye to shi yasa kenan su waɗannan miyagun ƙwayoyi irin su wani taramol irin su wiwi irin su koken irin su dukkanin abin da za a sha ya illanta ko kuma irin su me yake cewa su su shisha ka gani su sigari duka waɗannan abubuwan gabaki ɗaya su ma suna daga nau'ika na abeban da suke haramun ne saboda sun haɗu a kan illa wadda ta sa aka haramta wancan alhukumai duru ma lati wujudan wa adama kaga akwai cutarwa a tattare da su a bisa ittifaqi ga baki ɗaya na dukkanin wani wanda yake mai ilimi da wanda yake shahi kaga ba wanda yake da sha kan cewa sigari ba ta gurɓata shi babu wani mai sha ko dabba da za ta yi furci za ta tabbatar da cewa sigari tana cutarwa ko dabba in za ta yi furci za ta tabbatar da sigari tana cutarwa to kaga kenan duka waɗannan haramun ne amma sai ka samu wasu saboda ɗan abin da za su samu kuma ka kalli masu sai da sigari duk ɗan kasuwan da ya dawoma akan sai da sigari sai kaga ya tsiyace da ƙarshe na lissafi dukkanin masu sai da sigari wata muguwar kare arziki da suke samu bilanin muguwar kare arziki ka ce ka sai da sigari za ka ga haka harko ana samu amma takwan takwan ta jibgo mutum to tana wannan wannan wallahi akwai mutane biya wanda da sun samu kudin da da wuya ma a ce ma wani zai samu a sigari amma kawai abin ya zama to zillin zai kawai ya zama sun zama ma masaki to sigari tana da wannan abu saboda haka iri irin wannan abubuwa kana kaso ko kaga dan kasuwa yayi kokarin koda wannan abu na shisha kai zai na ka sawara ma ga zaka je dadi dan ka karami ko ka zai dauko yana sha to kuma wannan ɗin mutane ne kake kira ragowa al'umma ne kake kira to kaga bayanin haramcin sida waɗannan ababe ɗin a masallaci kenan duka ba laifi ba ne ban an ambata amma in ba nan ba to duk wata magana mara kyau a nisan ta akwai waɗanda ya kaga sai su buɗe salula a masallaci daga matasa suna kallon fina-finai ya ka ce a masallaci ko haraba ta shi ba ka zo ba ka buɗe kana kallon fasikai a cikin masallaci wannan baya da ko kuma ka ga misali mutum sai buɗe waya yana bibiyar labarai a masallaci alhali labaran nan matan da suke ba da labarai kawunan su babu adiko babu kaza ka gani labaran nan da zaka bibiya akwai waɗansu hotunan da za a turo wanda bai dace ba a ce ne an gansu a nan gudu ko na maza ko na mata ko kaza karkashin labaran to kaga ya kamata iri-irin wannan ababe ya zama to an nisan tasiri ga masallaci ko kuma ma wani zaka ga wayar tashi ya sa hoto ko matar shi ko ɗaya shi ko kaza a bisa wata sura ta bayyanar da ado kai ka cire ma na ko matar shi ko hoton shi ne ma shin yana halitta a cikin masallaci yahudu ne kaza to kaga iri-irin waɗannan ababe dama hau ba a yi su ba don mu dinga shiga da su masallaci in ku hatta kama da mun zo sai mu rihe yanda babu wani abin da zai zamanto ya shigo mana na sako in kuma mun samu kuskure mun kuskure akan wannan to ya kamata gobe jibi kar a samu kuma abin yana maimaituwa amma a ce yanzu a yi gobe a yi jibi a yi kuma ana gaya ma mutane kaga wannan ba karamin kuskure ba ne akwai sako-sako da dokar Allah subhanahu wataala da kuma rashin kimanta abubuwa na addinin Allah. Babu asira abu da garimi yurbatu fil masjid. Baban da zai mana bayanin halaccin daurewa ribatacce ko kuma daurewa wanda aka biyo shi bashi a masallaci. Kamar yadda shirewar qadi in ya ma mutum hukunci za tsare shi yakan sawa sai a daure shi a masallaci. Ana bi saboda wata ila shin daurewa a masallacin zai ga waɗanda suke masu ƙoƙarin bautar Allah subhanahu wata'ala wanda su shiga shagaltu a kawunan to in mutumin da yake dama haɗama ce ta sa shirin tuman bashin kaga sai ga ga wasu na rijalin latur yin tijaratu wala bai'un an tikirin lahi kaga nan gurin sai samantu ya samu kare zuciya in kuma wanda yake ribatacce ne dama su ake musulunta to kaga cikin ganin waɗannan masu bautar Allah subhanahu wata'ala sai ya sa kenan ya rusula ya zamanto ya karbi addinin musulunci an abi hurairata radiyallahu anhu anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala inna ifritan min aljinn tafallata alayya albariha aw kalimatan nahwaha liyaqta alayya as-salata fa amkanani allah minhu فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي daga tsere na abu hurera Allah ƙara yarda a gare shi ya ce annan nabi sarasan ala maki sarasa ya ce inda ifritan min aljini lalle wani hatsabibi daga aljannu ya ka ce ifrit mufrad ne na kenan afarit afarit su ne kenan hatsabibai da kuma tantire daga cikin aljannu qala ifritun min aljini ana atika bi tafallat alayya albariha daren jiya yayi kokarin yi mini zambo yi mun gamsa ma'ana ya zamanto ya zambace ni au kalimatan da hawa ko dai wata kalima wadda take kamantacce ne da wannan wannan yake nuna takatsan tsanama da ma hadisi wajen kiyayewa lafazin da ya fito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da sun gayyara shi ba sai dai inda ya zama to labudda to kuma inda suke da shakka sai su kawo kuma su tabbatar da suna kokwantan wannan lafazin ba da shi ba nan sana sai amfani amma nan gurin ba kowa ba ne ba kuma ya zuzu lahun ruwaya bil ma'ana kenan ya niyya dan uwana ba kawo zo ba kawai shi kenan ka ce to ai kawai da malamai ma sun tsaya kayan halittar ruwaya bil ma'ana dole da kai ka'ida sai kana da kwarewa akan sanin mustaradifat da sanin kaza sannan wannan amma in ba abin da yake kawai i kokari kiyaye alfaz din na abin da yake balle a yau wanda ga littattafai na duka an dawwala ba buƙatar kai wannan wannan in ya cije maka kana ga ka kuskure sai ka ce auka ma ƙara amma ba kai ka tsaro lafazinka ba ka ce wata kalma ba ka ce waya ce ne bil ma'ana a wannan ba kowa bane da yake da damar kenan yin haka nan sai malamai waɗanda suke tabbatattu wanda kenan sun kai wannan geji saboda in ka canza din kai kai bil ma'ana to lafazin da ka kawo yana iya ɗaukan gurguwar fahimta yanzu kana iya zuwa maimakon ka zo da abu ne yabo sai ka zo da abu na suka shine zaka ga hatta da irin masu azabtar da mutane a watan Ramadanan nan bangaren alqalut kasa akwai masu azabtar da mutane an yi sallah an gaji kawai shi kenan sai su zo su kama maka rakaka a yi ta rarrabu maka abubuwa abu ɗaya sai a yi ta maimaita shi su wajen nawa ka gani Allah maka firli jami'in musulmi da allazi na shahidu laka bil wahadaniya wa bil nabiyyi ka bil risala wa ma tu to Allah maka firli jami'in musulmi shin musulmi ba su zama to ba shahidu laka bil wahadaniya ba su zama to ba bil nabiyyi ka bil risala yanzu duk waɗannan abubuwan da ka ga su kuma amin ka ce Allah gafarta ma musulmi to kuma me ya kawo ni shahidu laka bil wahdaniyya wa ai su musulmin ba su zama ba musulmi sai da suka tabbatar da wannan abun go to kaga kawai azaba ce kace ba mutane wannan sai kaga mutane suna ma hannunsu haka ana ta fama wani ya ajiye ma ya kuma kai ba abin ka zauna ba aje ma a ce kai mu na hoki kaga dole ne kaga to wannan duka abin da ne zaka ga to lafazan almuhimmu lafazan da ake amfani da su za ka ga yawanci ana samun irin wannan kuskuren wajen canza wasulla da kaza wani matashi yana wannan kawai ya zo kan wata gaba hidin istighfari ne wallah kawai ya zo ta gaba hidin istighfari kawai abin kalma in ya yayi mota kawai sai ya kirba kuma wani mugu abu ne ya roƙa mana wallahi mutane sai amin ka gani wala ta wallahi wallahi wani jumlan kaji kawai da ya yayi mota kawai ya kirbata sai kaji wani kim wallahi eh kaga yanzu da Allah ya amsa mishi kaga da shi ke na an huta da shi ke na an huta eh eh kaga ni kawai hawa karamani ne wadda kankan ba sai ka rasa tuwar shi abin nan ma da me mawakifin shi wai sai ka ce abu hafarilla ne wani lokacin kuma su matasa amma ya sai rubutu akwai masu rubutawa wasu kuma su rike littafin kawai a yi tari ana taba mutane azaba kawai ana ta wahalar da mutane wallahi rubuta abin sai sai an gyara li yagda alayhi salata ba mukanin illahu minhu shine suke haramta ma sai ka gonin an zo turihe tahe shi kuma hallo don dabara sai suka kakamo kuma yin suka ce in baka tsaya ba nan kuma tarawihi kin ma baka da ka jiwa abinda wannan sara sai ke zance a fasaliya ne yanzu wanda ya halli man ya sallame kenan me yana da fadala na kamar ya ya kwandare na sallah ya raya dare gaba daya wanda ya sallar isha kamar rabin dare wanda ya sallar asuba kamar ya raya da daren shi yana sallah to a irin wannan baban ne amma da mutum bai wuce riba baka ce ba kuma tarawihin shi man kama ramadan imanin wahati sabat to da suka ga mutane suna tahiyar su gida su kansu sai suka ce to kuma dole sai ka tsaya an gano wani hadisi da ba hadisi akwai shi aiki hadisin abin da yake magana daban magana tarawihi daban falalar tarawihi sunnar tarawihi man kama ramadan imanin wahati sabat ubayyi da manzala sallallahu alaihi wasallam ubayyi da sayyidina umar ya wakilta ke ma mutane sallah shi ubayyi bai mutu tar su gida ke zuwa ya mutu shi karshe ne yanzu ga ce baka yi ba wani sai ce baka da tarawih wani ya ce kaza ake daudi dole dai ne ka sai amma azaba ya ga ta alayhi salata fa amkanin lahu min sai Allah ya ba da dama kan shi faratu an arbitahu sai ne nufin daure shi ila tsari min sawaril masjid a wani garu daga garu a wani kuri daga kuri na masallaci hatta tusbihu hakuwa ya gari wa tanzuru ilaihi kullukum kowa ya ganshi fa zakartu qawla akhi Suleiman sai na tuna magana dan uwana na Suleiman rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ya ubangi ka gafarta mu kuma kaman kyautar mulkin da bayana ba zai zamanto ya cancanta ga wani ba duba da annabi Suleiman alaihi salam yana ga in har wani warahu da za a bashi wannan dama din to hobbar na za ta zama dokawa saboda yanda ya wannan jagoranci na aljannu ya ga irin hatsabibanci wanda yake na aljannu anan ba wai a babe bane ba annabi Suleiman alaihi salam ya roƙa na baben san more ma mulki ko kasa annabawan Allah sun nisanta daga wannan a babe ne irin annabi Yusuf alaihi salam wanda ya roƙi cewa a sanya ni in zamanto kenan ne ne wakili ala khaza'in al-ard inni hafizun alim ka gani ni mai kiyayewa ne sannan ina da ilimi akan tsayuwa a bisa tattalin wannan dukiya da kuma huta daga wannan rintsi na yunwa wadda ta zama to an shiga kamar addu'a bayan Allah ce da suke waje annal lil muttaqina imama Allah ka sanya mu mu zamanto jagorori na masu tsoron Allah to a wannan babe kenan ba laihi bane ba dan mutun ya nemi wani abu daga abinda yake ga shi ya cancanta kuma wani ba zai iya haka nan ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba da labari a wata ruwayar wadda imamun nasai ya fitar ya ce fa khattuhu fa sara'atuhu sai na kama shi fa sara'atuhu sai na kayar da shi fa khanaqtuhu na makure shi hatta wajadtu barda lisani ala yadi har sai da naji sanyin zazzagowa harshen shi a bisa hannuna kaga shi yasa babu laifi mutum yana sallah sai kunama ta zo sai kashe ta maciji ya zo ya kashe shi suna gaba alƙibla in dai ba ya juya ba mutum ya zo zai wuce ta gaban ka kai kokarin tunkuda shi wata dabba kai gaba wani abu ka ɗauke duk irin wannan aikin ba babu lahi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam sallah idan shi a buɗe kenan idan shi a buɗe sallallahu alaihi wasallam sannan kuma annabawa suna ganin aljannu sabanin ke da mu da Allah ya ce innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahu kaga annabi Sulaiman alaihi salam ai dan yana ganin su ne yake sa kama sa daure ko kuma ya zama su wancan kenan mutanen zamanin annabi Sulaiman alaihi salam kenan su suna ganin aljannu din kenan innahu yarakum huwa qabilu min hasil la tarawnahu ala al-aghlabiyya kenan amsa aghlab amma irin annabawa waɗansu wanda Allah ya nuna ma ba abin mamaki bane kenan su ga aljani kenan a surar tashi ba a duk kenan gabaki ɗaya alal umumi ba da saboda nan gashi manzo salasan kaga sai ba da labarin ga yanda suka yi da shi da wannan ifritu daga cikin kenan waɗannan afarit sannan kuma su mama shugaba na yamama da aka kamo shi kaga shi ma ɗaure shi a wani gimshiki da gimshiki na masallaci amma da suka kamo shi ne su ne suka ɗaure shi ba nafsala sai ya sa su ba amma kowa nafsala sai ya zo ya gan shi ya tabbatar to shi yasa imamul bukhari nan sai kawo na wannan wannan sai bai kawo wancan ba saboda wancan kenan su ne suka zo da shi faraba tsuhu fi sariya sai suka daure shi shi kuma wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ne yace da yayi mi ya daure shi to shi yasa sai kawo wannan ba tare da ya kawo wancan ba tare da shi wancan an aikata shi kuma wannan mi kenan ba aikata ba amma wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ne kenan yace in ba dan wannan ba kenan da na kama shi na daure shi Imam al-Bukhari ya fitar al'amul fi salat babu ma juzu min al'amul fi salat kenan ya halitta yin aiki a sallah sannan kuma a khalq babu sifatu iblis wa junudi a babul anbiya babu wahabna li daud da sulaiman shi ma ya kawo da kuma tafsiri na suratu sad nan ma ya kawo yana nuna mana yadda shedanu shedan da zuriya suke kokarin bata sallah ta al'umma musulmi kaga lokacin da aka sai suka zo dan yunkuri wannan da kuma tsananin kiyayyarsu zuwa ga zuriya ta annabi adam alaihissalam musamman ma zaɓaɓa a ciki kuma sai wanda suke hawa turba ta waɗannan zaɓaɓa kaga annabawan Allah to wanda ya shi ɗan ya hijin haushi sai kuma malamai su suke ce a zama mutanen kirki malamai da ɗaliban ilimi to kuma shi ɗan ya yi musu kaiki ya yi musu tarabbusu ya yi bibiyarsu shi yasa da kai sake to ba wanda shi ɗan zai samu dama a kan shi ya zamanto ya tona mai asiri irin wannan dole ka zamanto kana da ilimi fararren ilimi akan makayi da na shaitan wannan ba zai sa sai ka karanci tarkon shi irin talbis iblis ka gani irin su igasatul hafar an masayid shaitan kaga irin su kitabul furqan na shekul islam iri irin waɗannan littattafan da suke karantar da makirci da kaidi na shaitan to akwai buƙatar ɗaliban ilimi ya karance su ya san su saboda ya san tarkon shaitan da hanyoyin irin su adda'uwar dawa jawabul kafi yanda hanyoyin da shedan yake bin yana sai halakar da mutum yanda ya halakar da waɗansu baya a cikin banu isra'ila da tarkon da ya bi wanda Allah subhanahu wataala ce mana yayi walazina la tattabi khutuwati shaytan duk wanda gaga shedan ya halaka ba lokaci ɗaya ba kawai ke zawa ce mai yi kaza ya za a yi sannu sannu yake bin khutuwa khutuwa khutuwa khutuwa da dubara da tarko da wannan har ya kai inda yake son ya cimma ya ga dama ma ya buɗe maka ƙohohi na alheri guda ɗari gehe ɗaya kuma ciki sai jeho guda ɗaya ta shari wannan ɗalin ba kai ba hankali ya ka rusa duk waɗancan abubuwan gaba ɗaya sai buɗe ma ka yi ta dagewa ilimi ba dare ba rana kana fafutuka shiga nan hutana ‘yan canjin kama baka ajiye su ka sayi littafi can ka yi wane ne ka yi kaza kawai kuma daga baya sai sama alfahari ya sama kaza sama wani duk sai rusa duk wancan jihud ɗin naka to duk tarkon shedan yana irin wannan sai ko ya sa ka ka tashi sallah azumi ma ya kai ka matashi azumi annabi da wadda alaihi salam kawai kai ta kokari azumi kana ta jajirce kana ta azumi amma ya ga dama kuma kawai shikenan sai ko ya bude wa kawai umara kaga kawai umara da an yi wannan kawai alladhi wasu cikin sudurin nas ya ta sama wasu wasu da sake-saken kawai kaji yana nuna ma kawai kaje ka yi umara za sai kaga a shekara mutum ya yi umara hudu amma daga jihilin jirgin ya je kawai ya fara bidiyo yana turawa ya fara bidiyo yana turawa ya fara bidiyo yana turawa ka gani in buɗi ma sa mai a aibu wannan abu ne wannan kaza ɗin ne to ka ga yanzu duk ya rurusa mai ya ga dama ma ya kayi ibadun ma baya ba wanda ya sani sai daga ba kawai ka zo kana yi ku in ba da wannan ba kawai wa ma zai kwata mutanen da kuka kwanta barci kamar kaza ku tashi lokaci kaza ko ka je mutum yana ai wajen karhe kaza da aka yi kaza lokacin kuma duk dubara ce da a san shi mai hore dare ne a gani Allah ce makaranci wannan zai taimaka mana sosai kuma sai mu dinga takatsantsa sai kuma mu yawaita isti'aza babu abin da zai irin yawaita isti'aza isti'aza wai ma ya saka naka mina shaytan nazgo fasta'id billah kaji shi daya sama sai ka dinga isti'aza kai ta abin nan kullun kana neman tsari daga sharrin shi babu alkhaima fil masjid lil marda wa ghairihim baban da yake nuna ya halitta a buga tanti ko wata haima a masallaci dan marasa lahiya ko sun marasa lahiya ana sharar da yana kamar baki misali kamar yadda wata wadda ta zo bai wannan aka buga mata tanti a masallaci kamar waɗanda suke ba su da gurin kwana kamar ɗaliban ilimi usiba sa'adun yawmal khandaq fil akha fa daraba an-nabi sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid ليعوده من قريب فلم يرقهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليه فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا صاد يغدو دربه دما فمات فيها عائشة أصيب صاد يوم الخندق رانا خندق أن يما صاد روني وندا في الأكهل أجيجي شودة تكتا تا تا تا تهنو كننتا زرائي فضرب النبي صلى الله عليه وسلم fadaraba nabi sallallahu alaihi wasallam khaima fil masjid sai ma ke sa aka buga wata haima wani tanti a masallaci ne yaudahu min qarib saboda ya zamanto yana gaishe da shi a kusa saboda gidan shi nesa ne sai sa a buga kenan mafi sauki da annabi sallallahu alaihi wasallam sallah sai gaishe da shi duk waɗanda suka yi sallah ragowar musulmi sai zamanto an gaishe da shi kuma ya dinga samun kulawa ta al'umma musulmi saboda kenan hatsarin saboda karama ta shi roƙi Allah Allah kare ya ɗauki ran shi har sai Allah ya sanya idanun shi akan hukuncin da za a kan banu ƙuraiza kuma hakan Allah ya jinkirta mushi da ya zamanto an zartar da hukuncin shi ma ya alƙalanci kuma lokacin alhamdulillah a lokacin kuma Allah subhanahu wataala karɓiran shi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda matsayin shi da kuma nuna wannan kin shi al'arshin Allah ya girgiza sababin mutuwar shi walam yar'um babu abin da ya razanar da su wa fil masjid khayma min bani ghifar a masallacin ma da akwai wata haima da aka buga ta banu ghifar falam yaruhum illa dam yasilu ilayhi ba abin da ya razana su kawai sai suka ga wanda suke da wannan haima din makwabtan shi kawai sai suka ga jini yana kwarararwa wajen su abin sai razanar da su kenan me raunin nashi ya balle faqalu sai suka ce ya alal khayma ma hadha alladhi atina min qiblikum ya ku wanda kuke da haimomin nan masu haimayen nan menene wannan abin da muke ga tawajijin ku fa idza sa'al yaghdu jirhu daman sai gashi da aka je sa'ad ne raunin shi yake feso da jini ba ma tafiya sai ya mutu sababin wannan wannan yake nuna wanda suka samu matsayi gurin Allah subhanahu wataala ba su samu wannan matsayin ba kawai da miƙe kawa da zama da barci da shan ruwa da kaza dole sai da suka jajirce suka miƙe suka zage ne damtse da wannan ne ake samun aljanna amma ba ka miƙe kawa ba ka zamana ka shantake farilla ma ta kirki ba ta zo ba balantana zancen nafila balantana kaza kuma ka ce kana son matsayin da waɗannan mazajen suka samu shi yasa duk inda za a ambace su za a ambata su da sifa sifa ta kamala min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadun ma daga cikin mu'mine da akwai rijalun waɗansu mazaje wanda suka amsa suna sunan su na mazaje saboda akwai waɗanda su musancancin zaman tawo su mazaje ba khuliqu lil hurubi rijalan wa rijalan liqasatan wa sarid wasu an halice su dan gwagwarmaya da yaki wasu kuma dan loma kawai da akushi eh su kawai bawan ciki ne shi in kaga farin cikin shi da walwala kawai ta samu kai ai sauri abinci shi yake gaba da sallah ka gani to akwai nan da dan wannan ne shi ne za ka ga wani in umara ya je shin ana ɗaukan hoton ma ana ɗawafi shin kaga hoton shi sai an kawo sufura ta waje ma a zo a zo a zo kawai sai ɗauki hoto eh wani ma sai ɗaga wata cinyar kaza to wannan kaga wannan li qas'atun wa sarir shi kawai bawan ciki ina kawai inda ka in ta samu kawai yana nan kaga in ya je jami'a in wanda za a ci kwakwace to kawai sai sila ne tsere shi ya so dai a ce da abinci mai kyau amma da an ce kawai abin nan ne fa za ka yi kokari ne kawai za ka yi babu zancen mina babu zancen kaza to kawai sai ga kai ina wannan kuma ce kamar almajiri to kaga kai da ba cika ciki ba kaji wanda ya je cika kai ba cika ciki ba kaji karatu ka je ka wallahi almusta'an to haka ne dole wanda suke sawa su ne mazaje mazaje waɗanda suke da hakika masu amsa sunayensu na mazaje kenan amma wasu ai kawai da zane ma suke ɗarmaya idan a san ko su suwa ne ne go amma namiji kawai ya tabbata a matsayin shi na namiji namiji kawai ya zage ne damtse da wannan ne ake sawa duk waɗannan sai da suka kai wannan geji ne babu idan kalil ba'ir fil masjid lil qilla wannan babu yana nuna halaccin shigar da raƙumi masallaci lil qilla saboda rashin lafiya ko wani laruri wannan a wancan lokaci da ya zamanto su ne abeban hawa kenan wanda ba su da lahiya sai su hau su yi ibada ta hajji a saman abin hawa amma yanzu kaga ga wannan el burwat ta turawa kaga salat yanzu duk ba zancen ka zo da dokin ka ko ka zo da ina za ka zo da wannan an ummu salama radiyallahu anha qala shakawtu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni ashtaki qala tufi min wara'in nasi wa anta rakiba فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم الى جنب البيت يقرا بي والطور وكتاب مسطور ummu salma ta ce shakautu ila rasulullah sallallahu alaihi na kama maki salasan jajan anni ashtaki ba da lahiya kana sai ce tufi min wara'in nas ki je bayan mutane ki yi tsawafi wa anta rakiba kina sama abin hawaki kaga wannan kamar salli qa'iman fa lam tastati fa qa'idan ko da baka lahi akwai gwargwaron fattaqullaha mastata'tu din raunin imani ne zaka ji mutum sai ce ina ciwon haƙori ko na iya ajiyewa azumi ina kaza zan iya ajiye azumi jarabawa gare mu to yanzu jarabawa nan zai iya ajiye azumi dan Allah jarabawa da kafa ake yin ta ko da abin da ake ina alaka tsakanin azumi da rubuta jarabawa ko a zaune ne ku a daki kuma za ku yi jaraba ka tambaye ajiye azumi za a yi jaraba to ce akai dole yi ka sha ruwa ko ka yi kaza a shi akwai tambayoyin da da kaji su suna nuni a bisa raunin imani raunin imanin mutane ka gani da azumi wani ya tambaya akan wani mai abin wani mai haraka ta wuta ya yi tambaya shi ma ajiye azumi sana'a shi harkar wuta ce da kaza da wannan kawai na biyawa da marice wata tsohuwa tana toye harkasu tun daga kare kaza har zuwa kare kaza matar ta kai shekara kamar saba'in tana toye abubuwa wajen uku harkasu tsanar wace kaza wane ta sa gaba kuma azumi take shi wa kuma zan ce ne sana'a ta soyi wuta ce ke sa gaba sai ce wai yaya kenan bai da abin tanadi kenan akwai tsananin wahala yanzu yana damar kenan ya sha azumi to yanzu shi wai ba ma zance abinda ma ke tambaya ciyarwa ko shayarwa ciyarwa ko ramawa eh ciyarwa zai shi kenan ko kuma ramuwa zai a magana tashi ma tani ya ba kan shi amsa to amma wannan ne ne shi yanzu abin da yake tambaya wanne ne ramuwa ce ko kuma ciyarwa ce to ne kawo ya gani yusalli ila jambil bayt yaqra bi tur kitabin masdur yana karanta tur wa kitabin masdur kaga nan gurin ya ka shigar da wannan abin hawa amma yanzu duka nemar Allah subhanahu wataala ga amalan kiran da abubuwa ne tawasi da mutane kaga an kauce daga bawali da wasu abubuwa na rabani ana Anas radiyallahu anhu anna rajulayn min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min inda nabi sallallahu alaihi wasallam fi layla mughrima wa ma'ahuma mithlu misbahayn yudhi'an bayna aydihima فلما فلما افترق صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهل daga Anas yace anna rajulaini min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wadansu mazaje biyu daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Usayd ibn Hudayr da kuma Ubad ibn Bishr su su biyu kare jami'in indin nabi sallallahu alaihi wasallam sun fita daga wajen ma'aji fi lailatul mughlima a dare mai matsar duhu wa ma huwa muslim misbahaini tare da su da akwai wani haske kwatankwacin hutulu guda biyu zai ani bayna aidihima yana haska tsakankanin kowane daga cikin su falamma ftaraka sara ma kullu wahid minhuma wahid hatta ta ahala da suka rabu kuma kowanne sai sai da hasken shi kaga ka saura yanzu kana kauye inda babu wuta babu kaza kuma a ce an yi duhu an yi hadari ya rihe tatsuniyoyi ni za ka gani ba ka ganin komi ridim ne to yanzu da suka tashi tahiya ana wannan ridim din kawai saboda karama sai wani haske gashi kawai haske ne gaba gari su kawai nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim tun a duniya sai aka musu bishara jagawa yanayin kenan ko an je can ma nuruhum yas'a bayna aydihim saboda makaranta ne tunda ai usayd usayd ibn hudair irin wannan karama ai dama ta bayyana yana karatun qur'ani dan shi yana kwanci yana karatun qur'ani dokin shi sai ke samariya yake samariya daga kai sai ga wani lullumu lullumu haka in ya ci gaba da karatu ya doke ne dinga samariya sai ji tsoron kan doke ya take wannan tsallaci sai tsira karatu sai dokin shi kenan ya nufa tunda in ya tsira sai dokin ya nufa in ya tsira da sai ya gyama nan sarasa sai ce nutsuwa ce da take sabta nutsuwa ce inda ka ci gaba ai da mala'iku sai sun bayyana a hili ka gani shine fadalan makarantar qur'ani alaramomi shi san Allah ya baka qur'ani to ka tsaya ka mutunta qur'ani ka san akwai kaya na ahlul qur'ani shi makarancin qur'ani ba kowace sutura ba ce kashi magana ahlul qur'ani abincin ahlul qur'ani dole sai ka kiyaye shi yasa duk makarantar wannan walaysa ala qur'anihim mutaakkila ba da qur'ani suke ci ba ka samu sana'a ka samu kaza saboda ka kiyaye ko sana'a ma ba ko ce ba zaka yi akwai sana'a wadda take dama ta ta halitta ga wani amma ba ta halitta ga wani ba to sai ka tsaya duk sai ka duba saboda Allah ya karrama ka thumma awrasna alkitaba alladhi nastafaina min ibadina Allah ne yace ya zabe ka to kaga tunda Allah ya zabe ka a matsayin ka na mai Qur'ani to kasance babu wani sama da kai sai fa in ka kaskantar da wannan littafi abu abdurrahman sulami in ya halarci khatama sai gaya ma wanda ya khatama din qur'ani sai ce babu wani sama da kai in ka aiki da abin da ka karanta babu wanda ya in ka aiki khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama in ya ka hadisi yace zaka allazi aqadani hadal maqad wannan hadisi shine zamanar da ni wannan mazaunin da kuka gana kwashe shekaru aru aru aiki na karantar da qur'ani to dole sai ka tsaya ka kula kuma ba kowace hayaniya bace da kowane shirme a ganka a ciki ba kowace magana bace sai ka wani magana kama su ake ta zama kaɗan sai magana Qur'ani inda dalili kai magana in ba dalili kawai ka kyale ka kyale kawai mutane su yi shagulgullan su na duniya kai ba duniya bace ba amma an kace kowane abu kai kowace hayaniya kowane shirme kowane waye ka dau salula ka faɗi waccan magana wancan yayi zagi wancan jahilin marasa aikin yi wanda ba su da aikin yi suna ta daukan waya suna ta zage zage da wannan kai ma ka bi to me kuma ina bambanci kai da su ka gani to irin wannan karama tana bayyana ga ahlul qur'ani wanda suka tabbatar da karatun su da qur'ani zaka karama tana bayyana kaga ummu huzail hafsa bintu sirina in tana cikin daki ko ba a saba hutuna haske ake gani da karama ko ba sa ba wannan haske ake gani malam nasiri haya wani daga cikin malamanmu wanda yake iya daga kwararru bangaren qur'ani hatta da malam jafar allah ya shi da rama yana jinjina mushi kuma dakta sani ma ya koya ma dakta sani karatun qur'ani cikin malaman shi ya zana da shi malam abin a madina musafu ma yake ce malam nasiri haya ka gani to malam nasiri haya yake ba da labarin ya tahi wa'azi sun ta yi wa'azi a kudancin Najeriya. Ya ce sai wani mutum a cikin taron gurin wa'azin mutumin sai yake ba da hikaya abin da ya faru a kanshi. Ya ce yana da lazumta karatun Ƙur'ani, bai ma harrace ba da Ƙur'anin shi a shi. Ya ce wata ran sai aka samu kuskure, aka samu bacin rana, irin matsafa sai suka sace shi da asuba ya fito daga sallah, kawai sai suka yi awon gaba da shi. Ya ce ana shiga shi kenan sai an kawo da an kawo da, ce sun jima suna kokarin neman su kasa in tsabin matsafa ya kai makka sai shedanu su ce musu sai an samu makarancin qur'ani ko an samu kaza wai dan a nuna wani na Allah ne a yi rashin mutunci da wannan zaka ga matsafa an tsafin sai kai suna yawa hasarin siyasa masu zuwa gun matsafa lokacin an sha kama in hizba kan sun kama wani irin yan mata mahardatan qur'ani an nemi aikata wani abu daga abubuwa na tsafe-tsafe saboda su kuma ba kawai bane shedanu ne suke sa wannan yace sai bai shagala ba da karatun ƙur'ani ba a lokacin sai ga wani ya ce can an tsila wasu mutane gagan su tili cin wani raga kamar a kamo ma kagiri a tare su ana ne ya ce to mutane an ajiye wasu mutanen babu ma tufafin kirki tare da su ana ba su abinci can ya ce sai wani babban mutum ya zo da wata adda hannun shi ya ɗaga sai ya kamta mashi haka ya ce abin mamaki ko wani addar da ya kamta kamar ka daka a kan kare ya ce haka ta yi sai ce mu za ka gwada ma tsafi da yaransu sai je wata babbar tukunya ce gama wasu ganye da wasu abuwa suka zo suka yi kokarin su taɓa bakin shi su cusa wannan abin haka nan ma ya zama to ya gagara ƙarshe dai kawai kariyar Allah karama ya ce kawai shi bai san wani abu ba illa kawai lazimta wannan da yake da karatun Qur'ani shi yana ga kawai shi ne yasa Allah subhanahu wataala dalilin wannan karama shi to makarantar Qur'ani Allah yana bayyanar da waɗansu karamomi sababin wannan wannan din Shi ne ka ɗauki misali zaka samu mutum aikin shi karantar da Qur'ani amma yake ga Allah yana buɗe mushi wasu hanyoyi daban-daban kalla ka ga masu karantar da Qur'ani ko da masu darasu alarmomin nan masu darasu zaka nan suna darasin almajirai su zo a taimaka ma wancan wance zo a taimaka mashi haka za ka ga wani duk wanda ya shagaltu ya tsayu a kan wannan to sai kaga Allah subhanahu wata'ala sai ya sa hale mashi wasu hanyoyi waɗanda suke na daban saboda in babu waɗannan jajirtattun ai su ne Allah ya sa littafin ya tushe ya sa kirjin su bal huwa ayatun bayyinatun fi sudur ladina utul ilm lokacin da wani ya shagalta da karanta kaza karanta kaza su kuma sai suka tsaya ne suka haƙura suka jajirce suka hana irinsu duk wanda kaga qur'ani ce kirjin shi to ho ba wai banza gari bane ba zan mana gari banza bane ba ba karamin mutum bane ba ba karamin mutum bane to dole he ka karrama wannan abin da Allah subhanahu wataala tattara ya maka haka za a ce yawmun nas aqra'u min kitabillah amma inna Allah yarfa'u bi hadha alkitab aqama yarfa'u bi akharin Allah yana daga darajar wasu da qur'ani wasu kuma ya kasare in ka kiyaye kai aiki ka kiyaye abinci sai Allah daga daraja in kuma ka zamanto baka kiyaye kimar Qur'anin tare da kai ba to sai da ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kullu wahid minhuma hatta ata ahada har kowannen su yazo gurin iyalin shi nan tambayar da mushrikai suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam kenan Imam al-Bukhari ya maimaita shi a babul anbiya kitabul anbiya babu su'al al-mushrikin an yuriya mun shiqaqul qamar fadailus sahaba man qaba ta waɗannan sahabbai guda biyu باب الخوكة والممار والممار في المسجد نعم نعم نعم kenan shigo da abin hawa masallaci wal'alla waɗannan wanda suka zo ɗin kenan in ka bibi waɗansu hanyoyi ɗin daga wannan daga hanyoyin kenan za a samu to sai a ana iya ana ku an rabe aha to ne ne babu babe ko e to yanzu tun da babu babe a to to to kenan yana da alaka dai da wancan na baya dole dai tarjama wancan da yi a ita ce za a samu alaka shi da hadisi kwarai ba babu sauka sai a leka kenan insha Allah zuwa satin gaba eh kai alaƙa kenan zuwa satin gaba sai a binciko mana alaƙa ke aya menene wanda yake ci aya fuhulil ilmi halla rumuzu ma abdahu min abwabi yace ya gagarar da gwarazan ilimi warwarewa rumzi abubuwan da Imam Bukhari ya zama to ya dunkule na tarjama babi to gwarazan ilimi wannan abin ya gagarar da su balantana mu ɗan tsaki wanda ba mu ɗan tsakin marukai ba kenan sai a je a binciko a yana shi yasa aka yi littattafai akan kenan tarajim na babubuka na wannan bukari an yi littattafai a kan alaƙar tarjamar da bukari yake yi da kuma kenan hadithi babul kenan tun da ya yi babun to lalle waccan tarjamar ta sama ita ce labudda a samu wata alaƙa a kankanin tarjamar da shi wannan hadithi babul khawfa wal mumarrikh al masjid ana bin sa'id wanda ya zo da shi kenan za a zo mai da tukuci insha Allah عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله fa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam abda wa kana abubakar a'lamana fa qala ya ababakar la tabki inna man nas alayya fi suhbati wa malihi abubakar ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر باب الخوخة والممر في المسجد وأن باب زينون ين الكوكي كوكما وتكاب وتا وندو kenan ko dai alkuki shi kuma alkuki yawanci bai huta ai waje shi kaga ana yin shi ne daga ciki kenan sai dai zamanto wasu ƙofofin da suke da kamanceceniya da shi wannan namu ko kuma su wancan lokacin alkuki nasu kenan kamar taga yake kenan yin wannan kafaƙin ƙofa da kuma mumarri hanya a masallaci kenan yin ƙofofi da kuma yin hanyoyi a masallaci don ya zama an samu iska yanzu kamar nan gurin an yi ƙofa na an yi nan an yi nan an yi nan to za ka gami wannan zahin sai a samu sauƙi da an yi abin da ishi to masallaci yana buƙatar wannan ko kuma wani AC haka yanzu ga yanda kwai sai kaga a nutsaye kaga masallaci yana cika to samar da kenan abubuwan da za su zamanto sauƙi ne ko kuma hanyoyi a masallaci hanyar wannan hanyar wannan saboda in ya zamanto da hanyoyi mabambanta to zai zama ba za a samu ba gosulo da abin nan wajen huta mata za su huta ta can wannan za su huta ta can kaga ya zamanto a sauƙi amma inda wannan ƙofar ɗaya cewa kaga da akwai abin nan ciki أنا أبي سيد الخدري صار بن سلمة قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم ما كي خطبة فقال إن الله خير عبدا ألا يا بابا وزائي بين الدنيا وبين ما عندها تكن كان الدنيا da kuma abin da ke gun Allah fahtara ma inda Allah sai wannan bawa ya zabi abin da ke gun Allah fa baka abubakar kawai da annabi sallallahu alaihi wasallam sai faɗi wannan fa baka abubakar sai na baka sai ya fashe da kuka fa qultu fi nafsi abu sa'id yace a zuciyata sai nace ma yubki hada sheikh wannan dattijo me yasa shi kuka in yakun illahu khayyar abdan baina dunya baina ma inda kawai dan Allah ya ba bawa zabi tsakanin duniya da kuma abin da yake gun Allah faftara ma inda Allah bawan ya zabi Allah shikenan sai ya kuka saboda su suna tunanin hikaya annabi sallallahu alaihi wasallam ke basu na wani can daban to shi kuma sayyidina Bakar tuni ya ankara ya gano abu wannan shi yake nuna a wannan al'umma babu wanda ya kai sayyidina Abubakar ilimi hatta da sayyidina Umar kaga da mulham ne muhaddas ne amma bai kai ba sayyidina Abubakar ilimi balantana ko azu sayyidina Usman balantana sayyidina Ali ka gani balantana sayyidina Ali kenan ba zancan abin nan fakana rasulullahi huwal abda annabi sallallahu alaihi wasallam shine wannan bawa wa kana abubakarin a'lamana sayyidina abubakar sai zamo kenan ya zamanto wa kana abubakar sayyidina abubakar ya zamanto a'lamana shine mafi ilimin mu a'lamana shine mafi ilimin saboda dukkan mu ba ma wanda ya farga ba ma wanda ya gano boyayyen abin da yake ciki kaga man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din in Allah ya nufi mutum da alkhairi sai ya bashi fahimtar addini to sai Allah ya dunkule dukkanin alkhairai ya dunkule ilimi sai bashi sai zama dukkanin sabai ya fi shine duk inda zaka ga an yi jayayya karshe sai a dawo a rajaha bangaren shi kamar wanda suka hana zakka ka gani ƙarshe nashi aka bi kuma haka faƙala ya ababakar sai mace ce ya kai abubakar la tabci karkarin ga kuka inna amannan nasu alayya mafi baiwar mutane a gare ni fi suhbati wajen abokantar shi wa mali duke shi abubakar kaga alman shine baiwa kyauta alkhairi menene sai dai na abubakar bai tattara ba gabaki ɗaya ya sadaukantar da shi ga addinin nan babu wani abu gudan jinin zuciyar shi ce ya ɗauka gabaki ɗaya ya ba addinin Allah ya fita babu inda Annabi sallallahu zai sa kawa sai tare da shi babu guri mai rintsi mai hatsari mai rukuki wanda manzo Allah sallallahu alaihi shiga face sai dai Abubakar yana tare da shi illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya sinin idh huma fil ghari idh yaqulu lisabi la tahzan inna Allah ma'ana ko kuma bangaren dukiyar ne gabaki ɗaya abubuwan da ya ɗauka ya bada Allah subhanahu wata'ala ya yabe shi akan irin kyautar da ya zama yayi gaba ɗaya tattara duke shi duka gaba Allah subhanahu wa ta'ala to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam inna amanna nas alayya mafi baiwar mutane a gare ni fi suhbati wajen abukantar shi wa mali duke shi abubakar shine sayyidina bakar haka kuma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi auren Aisha radiyallahu anha mutsayin a kafin nan gurin mutsayin bin adi ya nemi aurenta wasu sun nemi aurenta amma ina gaba ɗaya da manzo sallallahu alaihi magana duka sai aka bar magana waɗancan gabaki da to kaga sai zama tomi ya ma annabi sarasan kyauta da wannan shi yasa manzo Allah sarasa a wata ruwaya yace cewa babu wani da ya zamanto ya kyautata mun face na tamkata mushi illa sayyidina abubakar yace yana da ni'ima doguwa fa inna lahu yadun tula yana da dogon hannu ba na ababe waɗanda yayi mana wanda suke na a zo a gani walau kuntu muttakhidha min ummati khalilan inda a ce al'ummata a cikin al'ummata zan riki wani matsayin badadi lattakhattu abubakar da sayyidina abubakar shine zabo walakin ukuwatul islam sai dai yan uwantaka ta musulunci wa mawaddatu da kuma kauna ta musulunci wannan kale kaka ga walakin ukuwatul islam yan uwantaka ta musulunci yan uwantaka musulunci sama take da yan uwantaka ta jini saboda in dan uwanka na jini in ba musulunci zai gaje ka ba zai gaje ka ba mahaihi in ba musulunci zai gaje ka ba zai gaje ka ba ka gani dole wannan yan uwantaka ta ita ce sama da kowace wannan ‘yan uwanta ga musulunci in babu ita babu auratayya, babu kaza, babu ƙauna ma gabaki ɗaya, sai dai kawai mujarradin mu'amala. To, amma yau ne kaka ga yadda muke sako-sako da uhuwa islamiyya. Ba mu da damu ba ma, ka gani? Mutum ma zai iya zama wani zai shiga musulunci ma irin labarin na wancan wani inda da bada satin can, wani da zai shiga musulunci a abin nan. Duka masallaci aka watsi, bai ba mutum biyar ne ko shida ne aka zama. Wannan ya tashi, an ce ho ga wani zai musulunta. amma nan zure ta yi wanne ta yi shi wanne ta yi shi kamar dai bin masu wai kamar ma mun cika dai bin masu kai yanzu dan Allah ba za ka tsaya mutum zai karbi kalmar shahada gauga wata tsaya wata gauga kake ina tsaka ka gani wani ne fa za a samu sabon ya shigo ko kuma wai mutum zai shiga musulunci sai ya ce a ai aina ne ma da ya shiga in talauci ya dame shi sai ya ce wa ya ƙarya ce fa har mu tsaba ƙarya ce ma fa hudu guda goma wanda suka shiga musulmcin da wani kuma wai a musulmci babu wani mu'allafat qulubum ba a ba mutum kudi dan ya musulunta a ba mutum kudi dan ya shiga musulunci ba a ba shi to manzo Allah sallallahu da aka zo leƙa ka gara umma 100 ba kawai mun zo ne ka san karni na marowata shi da kur karni ne ka kuma irin nan zaka rike kudin ka kai rike kudin ka ka bar masu nufin alkhairi su kansu kuma mutum ya musulunta tunamin dan Allah duk wasu dangin shi ya raba kaya da su wata gaba ɗaya ba kowa inda kawai mai gidan shi ya kwace jarin in aiki suka ba shi sun kore shi in ka za su gawa sun yi duka yanzu dan ya ce ku taimaka mashi ku ne ƴan uwan shi yanzu sabuwar rayuwa ce zai shiga kuma ya ce wai kaza eh kawai sai ka ji wani ya zo ya ce ai dan a ba su kuɗi ne ku rike kuɗin ku ku karɓi kalmar share shi in ko kai baka badawa kai rike kudin kamar wuce ka bar mutane masu bada su bada irin wannan abuwa wasu wasu ana hana mutane hoyin alheri ko mutum ya zo zai tsaya neman taimako sai ya ce kai ai kaza kan ku bashi wane ne kai da baka bada ba kai shi a mutane kaza wanda zai bada kamar shi bada Abdullahi ibn Umar ba mu wuce ba bayan shi da in suka lazumci addini sai ba su aka ce yaudarar ka suke yi yace in dai akan Allah ne sai yaudare ne don Allah da ka ba da sadakata ka ba lada ne ka ce ma wai yaudara ce kai me manufa kai da ka ba da kada Allah ka ba da to me kuma damuwa to zaka ga irin wannan abin masu shiga musulunci ma an je an kai ana tarnaki mutum zai shiga musulunci ma tsoro ki to in ka zo ci za a idan kuɗi ne to in ka je Europe da sauran ƙasashe masu shiga musulunci wanda wani ya sayi Nijar ma gaba ɗayanta su ma dan a ba su kuɗi ne da ba su kadago 20 ce duka hau abin mai wuce kaji wani ya saka kadago kwadak wani dala goma wani elbiyu wani kaza haka ne haki to su ma masu shiga musulunci na europe da masu shiga na abin nan dandazon wannan su ma dan a ba su dan kudin ne wannan wa haske ne ya zo shi ka tsaga zuciyar mutum dan allah ka gaba da gaskiya ba zai shiga musulunci to irin wannan abin wallahi zai iya jama mutum gaban allah ya je tarrabe da komi sau da yake zama ma manna illil khai kawun ba ka yi ba to ka gani abin akwai kayan takaici ba a ka'ida ya ka in ma mutum ba a samu liman ne na ne a bincika ya cancanta a tambaya a nema mushi ta shafa utu ujaru ku nema ma mutane alhurma sai a baku ladan wannan abin ka gani sau da aka sai a tambaya a taimaka ma wani ba laihi ba ne ba in kuma aka ga mayaudari ne shikenan kalas wannan dama ba ba shi ba ma dama ya zama to yayi in kuma mutum ya tsaya shikenan kawai ja bakin ka ka kare qaulun ma'ruf wa maghfiratu khairun min sadaqatin yatbu'uha adha ga ma wanda ya bada balle ma wanda bai bada ba wanda ya bada ma ka ce ka faɗi magana mai kyau da wannan yahi ma ka bada sadaka ka dinga bin baya kuma da yi ma mutum wasu ƙananan maganganu saboda ka ba shi ƙadago ko dala goma ko ma baka ma sakan ba ko ma wanda ma saka ma musu ka gani la yabqi na fil babin illa sudda illa baba baba abi bakr kar a bar wata kofa kan wata kowa ta yi kingi face ya liƙe ta sai ta sai da yanzu mai irin wannan matsayin ne ba za ka dinga ji kuma ɗan shi'a da wasu mashirmanta ka ji suna taɓa mutunci mai irin wannan matsayin a duk dai hadisayin ka ji a wannan al'ummar da dole za ka babu dai wani mutum a wannan al'ummar in ka cire annabin al'ummar wanda ya kai kawo kawo sai da abubakar babu shi a wannan al'ummar babu shi to amma abin mamaki za ka ga yawa daga waɗanda suke da awara dai sai ka ga ko da basu kan aƙidar waɗancan kuma gehe ɗaya suna tare da su wa'ancan ɗin masu cin mutuncin iri-irin waɗannan matsayanancin da hudura inci goma na na aram na min wara'i ha? eh eh yawa ki dawafi kenan ita bata da lahiya ne yawa an zo da ita ake haji bata da lahiya sai ce to kenan ita tana iya hawa saman raƙuminta in ta hau sai ta yi dawafi amma ta bayan mutane saboda ai in ta shiga cikin mutane kaga zai zama to kenan abin hawa ne dabba ce za ta iya ture su to amma ya zama ita tana kenan nesa da mutane ɗai shi ne na shi wancan ba to amma na ƙasan ai na ƙasan kuma babu wanda a cikin shi yawwa to shi na ƙasan shi ne ake neman alaƙa tsakanin kaga ne ko shi na ƙasan na na eh eh a inda haka ne ai zai zama to da yawa daga sahabbai wanda suke almu'allafa ta kullu ka gane ai zai zama da sun ƙara shadda da sai ka an cewa ne ke ne yana daga mu'allafa ta kullu amma daga ba hisin da su sai su samu nutsuwa kuma su tabbata su kuma waɗanda dama ba nan kin sai su fice ka gane ya ka ba su diya sai su shiga saboda wannan to amma kuma ƙarshe sai ka ga shikenan sun tabbata kai saboda haka ba sai sun jaddada ba mutum ne aka ba shi kuɗi mai yawa ko na sai shiga musulunci da ya shiga musulunci da harko niyyar shi ba mai kyau bace amma daga baya sai niyyar shi ta kyautata to yanzu ba sai ya sace jaddada ba saboda haka kawai mutum ya zo musulunta tara mai kuɗi masu ɗumbin yawa a bashi kiristocin ma ba kuɗi ba suke haire mu iya haɗi da baki ba ai kiristoci sai kaza sun ba da sun yi wai to ta ina ne su ta a igilis suke tattara kuɗin kai kuma he surutu kawai ka gani in mutum ya musulunta inda hali a yi yan jajjaɓar wata mai a je duk amsu kuɗi a je gurin masu kuɗi ne su bada karanta musu ayoyin Allah karanta musu kaza su bada a je jonce bada yanzu ina natijan nan wanda ya rasu margayin nan mai abin da eh ka to ka nura shi wannan baya shiga musulunci ai mun ga rayuwar daidai dinga yi ko mun ga misali rayuwar dai a ka'ida dai misali in ka kalli bayan shiga shi musulunci a tsohon shi kuma me ya kamata a ce ya kamata a ce kamar an akwai wani abu ko wani istismar da aka samar mishi ko wani gida ma misali ko wani kaza to a banza yan baloho ake ba gida wasu yan wasan banza da ake saya ma gida a saya musu wai a musu kaza balle wanda ya shigo musulunci a shekarun da ya zo gangara abu ne mai sauki gida ɗayan ka bashi an ƙare duka ka gani haka irin ƙungiyoyi su ma su tara kuɗi masu ɗumbin yawa in mutum ya musulunta asusun ƙungiya ɗauko ta miliyan guda a bashi da kuɗin me ake da su imana arama in kai ne ma'aji ma ya ka ɗauko ka ba da kawai a yi tarkici ka ce musulunci na ba kowa daidai ba ne eh shi sai da na abu da shi ne ya riƙe annabi sassa a matsayin khalil kenan mu muna iya riƙa manzo Allah sassa a matsayin khalil kenan amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam keɓance wani a cikin al'umman shi ya mai da shi khalil saboda shi matakin kulla mataki ne wanda yake kolin koli wanda a zuciya kenan akan riƙar mutumin a matsayin wannan matsayin da yake na koli wanda wani bai tarayya da shi a wannan matsayi a wannan galakin yanzu da kaskai annabi sallallahu alaihi wasallam matakin kulla kenan ya yi iyaye ya yi kaza ya yi kaza duka gabaki ɗaya ka gane to haka mataki na kulla yake shi yasa annabi ibrahim alaihi salam kaga da ke badadin Allah ne dai an yi annabi isma'il alaihi salam sai zama an samu wani ta'allako zuciye shi da kaunar annabi isma'il alaihi salam to kuma daraja ta kulla ta ki wannan abu sai Allah ya ce to yanka shi ka gani to yanzu ba wannan bane ake san kawai zuciyar ya zama kullum ta tabbata kawai kadai ta zama gwamnan shi da falon ma asalama wa tawalla wulil jabin wa dai na anya ibrahim kenan yanzu ya gaskata kar sadaqta ru'ya to yanzu shikenan sai ya dama bayan kan bane ba almuhimmu a cire wannan wannan kin daga zuciyarka saboda matakin wannan kenan mai irin wannan mataki kin ba yiwa a samu wani yanki a zuciyar shi wani ya tarayya a wannan bangare saboda haka kenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani sai ce a inda ku haka nan zai faru to da ya riki za ka iya ce ma eh za ka iya haɗi ai Allah subhanahu wataala cin ƙur'ani ya faɗi cewa go menene aya a shi ai shi ya kamata ya ba mu ai shi ya kamata ya ba mu ita tunda alaramma ne na me ake cewa na jaha ko na ƙasa ne ma wala kullatun kenan a wannan yinin ne wala kullatun mafhum kenan da abin a duniya fa hunaka kulla kenan al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin yawa to ka gani ala ramma na kasa ne ko na na jahani to shi ce da